لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ هضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ci gaba da karatunmu na ruhul adab muna halka ta hudu ina zato yau litinin 24 ga watan muharram shekara 1444 bayan hijirar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama daidai da 22 ga watan august shekara 2022 miladiya za mu tashi ina zato baiti na biyar shiradillah an ke cewa lazimu lazima zai tsariki bidayu nalin ribu bitta haƙiƙi falastafi akhdhi tsariki tarbahu illa idza kunta dawaman tasluhu mukammilan shurutahu al-muqarrara wala Allah ku yi haƙuri wani irin karatu ne muke yi jinkiri na yayi yawa a karatun ƙila za mu tsaya akan wannan baiti biyu da rabi ɗin saboda akwai muhimman abubuwan da ya kamata mu bi abin da ya fi damuna ba a yi ta karantawa ana fassara baƙin kawai ba abin da yake buƙatar sharhi da bayani a yi saboda a yi ta karanta ana fassara baƙin a yi dama wannan kowa ya haddace kawai dai saboda ƙila wani sharhin da ake da buƙatuwa zuwa gare shi shine dalilin da ya sanya muka ɗauki littafin kuma idan kawai za a yi ta karanta bakin ana fasara ana wucewa saƙon da ke ciki da ake so shewar dila ke so ya isar ƙila da yawa ba za mu riski abin ko da yake daman dai komin sharhin da za a yi ba za a iya riskar abin da shi yake son faɗa ba tun da ya yi magana ne akan ƙadarin shi shi kaga ba wanda ya isa ce ya fahimci me shehu yake nufi sai dai kowa dai yayi iya kokarin shi ya dauki iya abin da zai amfani shi shehu radiyallahu teku ne idan mutum ya je teku bukatar ruwa babu wanda yake zuwa teku ya kallafa kan shi ya je ne dan ya kwashi ta duka kawo gida a'a ya je ne ya ɗebi iya bukatar shi kawai tafi to ta fi karfin kwashewa to don haka duk wanda kaga ya dauko littafin shehu yana son zai yi magana kar ka dauka yana son yayi istiqsa'in duk abin da shehu ya faɗa a a to kai ka kai shi ina ma wanda mazubi gare ka da zai kwasa a a ka zo ka kwashi iya raban ka kawai ka san inda ka nufa ka bar mu wani shi ma in ya zo diba to haka ne a shehu radiyallahu anhu ce walazimu lazima zi tariqi bi za yunalu ribhu bit tahqiqi walazimu ya ku ’yan uwana da nake wa wannan nasihar da na ce nasihatun minni ila ihwani faltumsiku tsariƙatar tijani tsariƙa mahadul fabli war ridwani ustisa bis sunnati wal furqani sai ce to wannan ɗariƙar da aka yi assasa ta aka yi ta'asisinta akan alƙur'ani da sunna kitabu was sunna to lazimu lazimaha abin da yake laziminta ai lazima ziddariki lazimi zidin da ma'anan hazigi ne wa lazimu lazima hazihi dariqati kulizamci lazuman wannan dariqar menene lazimin dariqan mu abu guda uku ne wurdin safa da yamma wazifa zikirin juma'a su ne lazimai a cikin ɗariƙa tijjaniya su ne abin da in mutum ya bar ɗaya rafban ya fice daga ɗariƙa tijjaniya sai ce to waɗannan laziman lazimuha ku lizamce su biza ai da lizamtar wannan da lizamtar waɗannan lazumuka na ɗariƙa ne yunalun ribhu ake samun riba bitta haƙiƙi da sakankancewa wato ribar da ba shakku a cikinta tana cikin wanda ya riko da lazuman ɗariƙan nan rana ce karatunmu da ya wuce mun riga mun yi bayanin falaloli na wannan ɗariƙar har muka ƙarƙare da cewa wallahi ko shaiɗan ne ya shiryo ma wannan auradin ya zo ya kawo maka wallahi ka amsa kai muka yi hujja da hadisin bukhari hadisin shedan wanda manzo Allah ce sadaka ka huwa kadhubun to inda har shedan zai bada zai shiga qur'ani ya samu wata aya mai falala ya sa mata lokaci ya sa mata adadi ya lakana wa wani da izini ya mai ijaza kuma ma ya fada masa falala ga annabi ala qaidil hayati duk ba su samu wannan wurin annabi ba suka samu wurin shedan annabi ya ce wa abu huraira je ka yi sadaka ka huwa ka zubun ko da yake shi wanda ya faɗa maka ɗin makaryaci ne amma abin da ya faɗa ma gaskiya ne ka amsa ka yi shi ne har nake cewa kaga yanzu da zamanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana Madina yan wahabiyya kasan da suke cewa mu daina dariƙa su yi dau shatan jirgi su tafi su kai karan mu Madina in suka yi bayani suka ce Shehu Tijani ya samu wasu mutane ya ce su rika istighfari da salatu annabi da la ilaha illallah lokaci kaza da kaza ya faɗa musu falala wallahi kiyasan ala zalikal hadith annabi zai ce musu sadaqaka ko sadaqa hum wa huwa waliyun in dai sadaqaka huwa kazubun an mai tamfin ya zatanka da waliyi in yazo ya fada ma gaskiya to dan haka shoce in aka samu wannan to an samu riba ba shakku a ciki ba shakku a ciki ribar da ke ciki shine mun sani daman ɗariƙar nan fa ba dole ba ce ko akwai wanda ya ɗauka dole ce shi yasa har wanda baya ɗariƙa ma in ba munkiri bane ba ma ba ma kyamashi kuma ko munkiri ne ba ma ce masa kafiri da Allah ko muna kafirtawa amma wanda ya bar sallah ya ce ƙarya ce ita sallar fa shi ya sunan shi a wurin mu kafiri kaga saboda mun san sallah ita ce dole to idan idan haka ne to menene dalilin da ya ce ana samun wata riba ta haƙiƙa a cikin abin da ba dole ba ce to ai tun ɗazu ya faɗa maka ai usisa bis sunnati wal furqani dariqan a hadisi da komai da kaji an faɗa fa qur'anan wa hadisan ne fa ba molan ka bane to wace ribar sai mu ce wallahi zaka iya zama musulmi ka iya zama mutumin kwarai in baka dariqa ma ba zaka iya zama wali ka fara karama ba sai ka fara dariqa to in kana so ka zama wali ka san ko da ka zama wali ai riba ta samu wanda lokacin da ake maka zaton ka cika da imani baka cika da imani ba kai na kware ne ba na kware bane wallahi ba ta samu ba ai daga ran da ka zama wali ai an a cikin musulmi ka an daina kokwantan ka ai kai mabiyanka ma za a rika wa kyakkyawar shaida to ba ka zama wali sai ka zama badarike ba dole na tashi tijaniya ba sai dai ka shiga dariƙa sufai me dalili saboda shine aikin tadawu'in dalilin shine hadisin Abu Hurairah har yanzu wani kuma daban ba wancan ba ba sadaka ko kazubun ba hadisin da aka fi sani da hadisul wali man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi dan Allah mu ba a hankali mu karanta hadisin da bayani mu gane annabi yace man adali waliyan ko man azali waliyan duk wanda ya ki waliyina ko wanda ya cuci waliyina faqad azantuhu bil harbi ina sanar da shi ya fito kawai mai yaƙi ni da shi za a yi yaƙi darasi da ke cikin wannan fakarar da yawa ne amma saboda yanayin lokaci mu ɗauki wanda ya ƙi waliyina to hadisin duk bayanin da ya zo tun da da waliyi ya fara ana so a faɗa maka ya ne ne ake a samu walittaka to cikin karatun hadisin cikin abin da ya rage a hadisin za mu gane haka har karama sai ta zo har kun fai kunin da ake zagin shi akan ta ana cewa ya ba kanshi ya ba kanshi sifar Allah sai ta zo a cikin hadisin tunda wilaya ta samu wanda ba su samu wilayan bane ka san yanzu a Najeriya kamar ni da bai indi ba wani dan almajiri mara ko sisi iri na ba zan nuna su sai ji kamar sai akram kallahu ba sai mu ta Najeriya ba kuɗi a mu ce dai ba mu da kuɗi shi da gaskiyar magana in muna Najeriya ana talauci ana talauci su masu kuɗin sun gane muna talauci suke- muke so mu ci to wanda zaka je yana kore ba karama ba karama ba karama yana so da yace shi bai da ita ne bai da ita ne kawai kun fa yakunu ai wane ne kayya kayya kai da Allah a bar maganar kawai ba bangaren shi bane shi mu shawo da razaki radiyallahu anhu yace shi wallahi da yaji mutun ya fito yana ta ba a ganin annabi shi kawai abu ɗaya yake so da ka faɗi haka yake abu ɗaya kawai ke ganewa a tare da kai shi ba wani bayani zai maka ba kawai da ka ce ai ƙarya ne ba a ganin annabi ba a ganin annabi ce kawai sai in fahimci kai din ne ashe baka taɓa ganin shi ba har yanzu shi da kaji ya ce da naji kana wannan maganar ba shi ba wani magana tsayin dogon bayani a to su masu gani dan Allah an zo a ce musu ba a gani a da ka fara maganar sako ɗaya yake isa zuwa kunnen su ashe baka taɓa gani ba kai har yanzu shikenan sun gane to dan haka duk mai korewa mai korewa to man adali waliyan wannan kenan na biyu wali ya zama kayan Allah dan haka taɓa shi taɓa Allah ne kai tsaye to idan kuwa yaƙar shi yaƙar Allah ne ashe kyautata masa kyautata ma waye bin shi bin waye dukan suna cikin mafahim na hadisin kamar taguwar annabi salihu ne hazihi naqatullahi lakum aya dan haka fazaruha ta akul fi ardillah ku kyale ta kawai tai abinda ta ga dama kasar ta Allah ce taguwar ku ta Allah ce ashe kayan gidansu ne ita ta Allah kasar ta Allah naqatul lahi fadaruha taakulu shikenan to idan har wanda zai taba taguwa Allah ya ce a cikin matsiyata ba kamar shi fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim idin ba'atha ashqaha ashqaha ay ashqal ummati wanda yafi kowa zama matsiyaci al'umma ya taba taguwar Allah ya zaton ka taba waliyin Allah shi ya sanya waliyai suke cewa ake gaya mana mu kiyayi taba waliyi shi taba waliyi hadari ne dan taba Allah ne kai tsaye shi kayan Allah ne komai nashi ya maida wa Allah dan haka yanzu ga ka gashi shi yasa shi musha tsara radiyallahu ta'ala anhu yake fadin wani abu misali shi yana burge ni kwarai saboda sako ne kai tsaye sai ce kaga wannan wutar da ke gidaddajin mu wayarin din nan sai ce asali daga wani babban wuri kayan ji aka ɗauko ta ya ce da ke ta yi yawa sosai sai aka je wasu wurare aka ɗan rarrage ta aka sake aka taho aka sake rai sai har aka sauke ta transformer har ta shigo gidanka sai ce to wannan ta gidan naka da aka yi targewa ƙarfi aka yi targewa ƙarfi kake ganin kamar ita da ta kayan ji suna da bambanci ko kuma da gaske ne suna da bambancin ko sai ce da Allah in ka kama wayar wutar ta gidanka da aka rarragewa ƙarfi me za ta yi me zai faru eh idan baka shi ba me zai faru da karshe mutuwa ko sai shi ce ah wannan ta dakin naka da kake gani an rage karfi in ka taba ta zaka mutu sai ce to da Allah wacce din ta kayin jin babbar da kake gani in ka rungume ta me za ta ma wanda yafi mutuwar an fahimci sakon da ke ci eh ai Allah taba Allah ai Allah daban ne ai kayin jin astaghfirullah alazim misali dai misali dai an tabo an yo kasa annabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai waliyai ai su ne martaba ƙasa ko to in ka taba su in ka taba wutar ɗakin ka wanda ita ce ta ƙarshen ƙasa ta kusa da kai wai za ta kashe ka sai ce to waccan din babban mata kayan ji in ka rungume ta menene za ta ma wanda ya hu mutuwar wato ana so a ce duk abin da kawa Allah ba azaba bace ba dai ko to waliyin ma in kawa sai ka samu abin ai alayi yake igiyar ajo na take to waliyi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kursi sai yake faɗa mana abinda Allah ya faɗa cikin hadisin bayan nan sai cewa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana ba yadda wani abu da zai aikata wanda nake so fiye da ya aikata abinda na farlanta masa ya aikata farillan shi kawai an ji inda farillai babun su yazo yawwa to ina nawafil suka zo wanda sune tariqar ai sune tadawwi sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil ya ce to in an gama farillai sun cika to bawa ko ba zai gushe ba yana kusa toni da na filfili su ne wannan ayyukan ɗariƙa abinda ba dole ba lokacin da wani ya ce ba zai yi ba kai sai ka ce za ka yi tunda Allah ya ce yana son masu yi ba dole ba ne shi ya sanya kullum ina faɗi wani yawon ce mu yanzu yan ɗariƙa da ake ta zagi ana cewa wai saboda duniya ce fidira ce an yi nisa da fidira duniya ta wato jama'a sun yi nesa ma da addini bari yi wani misali da safe a yi sallar asuba a ƙare akwai wanda da an gama sallar asuba ana assalamu alaikum zai koma gida in ya koma gida sai cire kayan shi da ya zo masallaci sai sa singlet sai sa dan irin kayan exercise ya sa wani dan babban takalmi haka sai fita sai fara zagaye unguwa ko da gudu ko a hankali ya danganta da irin ɗariƙar da yake shi tashi ɗariƙar nake kwatantawa ya danganta da irin wanda likita ya bashi irin ɗariƙar da yake in likita ya ce gudu za ka yi to gudu zai yi in likita ta ko tattakawa haka kai tattakawa zai in likita ce ka samu kilomita daya ita zai in yace mita 500 ya danganta da irin dariƙar kadiriya yake ko tijaniya mai wahala ko mai saukin tashin kenan lokacin da ya fita daga masallaci bayan asuba ya je wannan dariƙar ta wannan likitan da likitan zai lakana masa dariƙa ya bashi lokaci da Allah sun taɓa ba su suka ce da tsakiyar rana za a je a yi exercise din nan da sassafe suke ce kaga lokaci ba a barka ka zaɓi lokaci ba shehun ɗariƙa ka sai da ya baka lokaci an gane sannan ya baka kaifiya ya kuma faɗa maka falala kaga wannan ɗariƙar in kana yin ta za ka samu za ka samu kitse ba da yawa in kana da cutar hawan jini zai ragu in kana da siga zai ragu falalar ɗariƙa shi kenan kuma wallahi babu kuɗi a ƙur'ani ko akwai wannan ka fita kullun da safe kai gudun kilomita ɗaya dan kar siga ya kama ka akwai shakurani ko hadisi amma duk masu dariƙa sun yarda har ni ma da bana yi na yi da dariƙa su da dai bana yi to ya faɗi falala shikenan sai ka je kai dariƙar wannan shehin naka na likita da ka gama da ka tafi ni kuma sai na gyara zama bayan sallah ni kuma sai ne dariƙa shehu tijjani a cikin istighfari ne da salatin annabi shi wannan naka shehin dariƙar ya ce dan jikinka ya gyaru ni kuma shi nawa shehin sai ce dan ruhi na ya gyaru da aka kare sai aka gama ka dawo kai wanka ka fita kasuwa ka dawo daga dariƙar likita nayi wanka na fita kasuwa wai in banda an yi nesa da fidira in fira ta kama wajen karfe 12 ko karfe 1 ana fira a majalisa kai mai ɗariƙar likita ban tambaye ka hujja ba ban challenging ibadarka ba sai ni yanzu zaka ce sai na kawo aya da hadisi wanda suka ce in yinawa in ba haka ba sai na je wuta a lura tsarin so irin wannan a nawafil ne yadda kai ma ka ɗora kai yarda da wannan ɗariƙar taka kuma kai yarda akwai falala da fa'ida in za a shashshake ka da kayan shakewar duniya ba za ka kawo nasi ba a kai ƙarshen gudunka ka ce masana kiwon lafiya sun faɗa sai mu ce baka mu ma masana ciwon zuciya su suka faɗa ai wannan an gwada an gani ne sai mu ce mu ma sun gwada sun gani ne in aka tsaya iya nan ma kenan kar ma mu ce maka a anamun dai usisa bi sunnatul furqani a tsaya a irin fahimtarka sai ka gama duka mu baka amsa da irin taka fahimtar sai mu wuce sai mu ce to an gama dalilanka eh muna da irin dalilanka kai ma kana da irin namu Allah ya ce kaza akan istighfari annabi ya ce kaza akan salati ko kana da irin wannan kai ma Allah ya ce kaza akan gudun mita daya mita kilomita daya annabi ya ce kaza akan sassarfa ta mita 500 kana da irin shi baka da shi to nawafil sai Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu idan ka gama farillai to in ka zo Allah ce bawa na ba zai gushe yana kusanta ta da nawafil fili na alkhairi ba sai na so shi kaga babin wilaya ta samu ko menene da ma'anan waliyullahi masoyin Allah wilayar tana nufin soyayya ne dan Allah yana son ka ne ya jibanci lamarinka to hatta uhibbahu to daga inda Allah ya soka ka shiga layin bayin da yake so waliye kenan to daga yanzu zaka fara karama amma ba za ka fara karama da tasarifi ba dan a faɗa maka a karama a wilaya in kana nawafil zuciyarka za ta yi ta gyaruwa sai a fidda ka daga ganin kanka sai ganin wanda ya yi ka sai kai fana'i wannan ba za ka isa ba sai bayan ka yi tarbiyya in ka yi tarbiyyatul alkari za ka san Allah za ka gane ashe Allah ne ma hannun naka ashe Allah ne ma kafarka ashe Allah ne ma jinka ashe Allah ne ma ganinka ba in ji ni ba hadisin ya faɗa fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi kuntu ni Allah sai in zama jinka sai in zama wa basarahu allazi yabsuru bihi sai in zama ganinka waye da hullati yabtushi biha sai in zama hannunka da kake danka wa rijlahu allati yamshi biha sai in zama kafarka da kake tafiya hannunka Allah kafanka Allah jinka Allah ganinka Allah to shine idan ka fito farko farko abin to ka diba ga hannunka ba sai ga Allah ka diba ga kafarka ba sai ga Allah baka gani ba sai baka ga ganinka ba sai ga Allah baka ji ba jinka sai ga Allah duk abin da ka gani duk abin da ka ji sai ka fara irin wasu shadahat kana wasu yan maganganu na rudani na wato sabon shiga kenan santi ne santi ne ka kai lokacin da Allah ya zama hannunka Allah ya zama kafanka Allah ya zama jinka Allah ya zama ganinka wato santi zaka fara santi to daga nan martabar sai ka koma sai ka yi suluki sai ka aje al'abdu abdun alhalku halkun wal haƙu haƙun al'abdu abdun wal rabbu rabbun amma akwai sila tsakani shi abdu majazi ne babu ne shi yasa kan ka tafi tarbiyatul askari sai an gaya maka wa bi ikirari bi sarayani qayyumiyyati fi kulli shay'in hanni har kai har fitilan nan har komai sarayanin ƙayyumiyar Allah duk a cikin shi to daga nan ne matakin farko to lokacin ne za ka gane daman dai da kake sai yanzu ka gane hijabi aka yaye maka daman Allah shi ne jinka shi ne ganinka shi ne kafanka shi ne kominka ba ka san haka ba ne saboda kana cikin hijabi an sha makance ka da kanka tarkibin halittanka da hankalin da aka sama da abubuwa dai sai suka sanya sai aka rubuta ainu ainu in muka ce ainu mun san ainihin inda abu yake bubbuga kenan ko to halittar ka sai ta koma dugu sai aka dora akan ainu in aka dora akan ainu me ake gani me take komawa ainu in ka mata dugu a sama ghainu hijabi kenan to in ka tafi cikin halittar ka sai a goge dugon sai ka gane ayin oke daman kuntu sama a hullazi daman duk abin nan da ake wa basar hullazi waye da hullati wai to in ka zo nan to ka samu zuwa halaran Allah to yanzu tasarifin ka ya koma na Allah shi yasa shi wuce fa da an ka naftal ghain fal ayn zahirun fa naftuka aynal ayn abdalaka al ghaina in ka goge digon nan daga kan gainu zai koma ainu to kyale digon ka fara gano ainun bayan ka gano ainun sai ka koma sai ka diga mata digon sai ka koma gainu din abdalakal gaina sai ka koma shi hijabinka sai ka ci gaba da tafiya tare da dukkan awa to idan ka zo nan kamala kenan sai ce to zaka fara tasarifi wala in sa'alani la'udiyannahu wala inista azani la uizannahu wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi ruhi abdul mu'min yakrahu al mauta wa ana akrahu masa'atuhu yace daga lokacin sai ga duk abin da kace kace in yi kawai zan yi in qultu kunya kun bila taswifi duk abin da kace kar in yi bazan ba kai ni tsakanina da kai ma yanzu an fara samun shakku da da taraddudi da ce don ji abin da nake yi ba na taraddudi in ji Allah amma in zan amshi ran irin waɗannan waliyan taraddudi nake saboda ba sa son su mutu ni ko ban san in bata musu ko yaushe zan ka ji fa matsayinka a wurin Allah ya kai Allah zai zartar da kudurar shi da ikon shi akan ka kai bawa amma yace taraddi wama wama taraddatu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi ruhi abdil mu'min yakrahu al-mauta wa ana akrahu masa'atahu to shine matakin da in mutum ya je shine in sa'alani an shay'in bayan lamul qasmi la uqiyannahu wajen tambayar da wajen amsawar sai da Allah ya rantsa ya kawo nunu tawkid mushaddada la uqiyannahu wala in ista'azani an shay'in la uizannahu shi yasa duk abin da kaga ba su yi wani tasarifi a duniya ba su yi bane akwai wata tunani na mutane waɗanda ba ba abota abun ba ba mazawa abun ba sai ka ji wani yana cewa wali inda gaske wali yana da karama yana iya ɗauke musiba ko yana iya ɗauke bala'i ya bari abu kaza ya faru da yan gidan shi kwanan nan wasu shashashu sun sun yi wata irin magana irin wannan ana magana akan shehu radiyallahu anhu da karamomi suka ce wai wai wai duk karama tashi wai ya bari aka sace mai jika har aka rika yawo ana neman gudunmuwa aje an so shi hannun yanki da nafa to wannan kaga kare ta karaman shehu Ibrahim suke tunani ko ayan dai yana tasrifi yayi mana to ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jiza shi bari aka kashe masa jika Hussein da sace mutum da kashe shi bayan an azabtar da shi an kishirwantar da shi a sare masa kai wanne fi muni jikan manzo Allah mubasharatan dan sayyida Fatima wai kun san su kuwa su ne lokacin da suna yara saboda su sallah tana iya yin tsawo kun ci sanin haka manzo Allah zai zo yayi sujjada ko yayi ruku'u ɗaya daga cikin su sai zo ya hauka fada shi yana sujjada ko Hassan ko Hussein wallahi annabi baya sa hannu ya cire su dan haka ran nan duk ma mu zai dogo sujada sai sun gaji sun tashi sannan ya tashi ai gwamnati ne yaran haka annabi yake yi da su amma sai ya bari kuma yana da tasarifin da komai ya bari aka kashe su imamu hasan aka sanya masa guba ya ce mutu imamu hussein aka masa gila ya yi kadahi a cikin mu'jizar manzan Allah wannan ya isi ya mana kokonto a cikin mu'jizar manzan Allah ne to amma ai har yanzu ban bada ansa ba me yake faruwa ne abin da yake faruwa Allah da wannan bayin su da aka ba wannan matsayin ba kaman mu bane ni ne yanzu misali ni farahu da ni na hau wannan matsayin duk abin da bai mun ba wallahi ba za a yi ba don haka wa bitali abinda zai faru abubuwan na Allah ma zai rika caccanzawa to amma su da me suka kai da bauta fa da sallama wa ubangiji suka zama wannan abu daman cinkan su kai ba sa garrama da Allah su kayan Allah ne kamar kai ne kake da kuɗinka a ajihun riga na hannun dama sai ka cire zaka bi da shi ajihun riga na hannun hagu da Allah faɗa mu yaushe ka taba haɗuwa da naira mai tsaurin kai tace ba za ta fita ba in ka gaba ta fito baka niyya bane dan ta yarda kayan kai ita kayan ka ne kai yadda kake so da ita to haka suke da ubangiji yana yin haka dan girmama su da karrama su amma fa da mansu tsakaninsu da Allah ba zabi bane ba wai a kashe musu jika ba ba annabi zakariya yahudawa suka sanya shi a gaba ba ba rugawaye ba yana gudu suna bin shi ya tsaya ya tasarifi mana ko bai iyawa ne bai da mu'jiza ne amma bai yi ba saboda yau Allah haka yake so a yi da shi yanzu ka biyo shi kawai sai ruga yau haka mai gidan yake so a yi ya ruga yana gudu ya sha wata kwana kansu shawo kwana sai wata itaciya ta bude ta ce shigo din maka mafaka ya shiga baya gardaba shaidan ya rike riga shi kai ta idar hadewa sai tsimmar riga shi yana waje suka shawo kwana ba su ganshi shaidan sai zo da sufar mutane sai ce yana nan suka ce karka mana haukan banza sai ce ga riga shi da wace kalan kayan kuka biyu suka ce kaza kaza ce ga riga shi sai suka yadda kuma sawu ya tsaya nan ya za a yi suka ce yace kawai ku samu zarto ku yanke ta in kun yanke yana ci zai mutu haka aka yana ji Allah shi yana ji dan bai da mu'jiza ne mutane ba su gane ba ne waliyi in dai waliyi ne ya hana Allah ya kaza yau kai da aka gaya maka daman da yar gardama ya kai wannan matsayin shi da Allah suna suna yar gardama da Allah ya kai wannan matsayin kin kan ya kai bai gardama da Allah shi muradi muradul haqqi wal abdu kal qalam duk da'ar biro duk biyayyar shi duk imanin shi yau in ka ce ya zana zagin Allah zai zana kafiri in ya ɗauki biro zai zagi Allah ya rubuta zagin Allah biron zai ce ni mumini ne ba zan rubuta ba to wallahi duk kafircin biro in shine fir'auna mai shi in yace zai rubuta ya ban manzo Allah zai rubuta shi shi biro haka yake to haka suke da Allah waɗannan bayin muradi muradul haqqi wal abdu kal qalam su kama alqalami suke duk abinda kaga sun zana a rayuwarsu rubutacce ne haka suke su ba sa gardama da Allah dan haka wani yake cewa wai an kawo wani sharifi an ce wai idan suka sauka a ƙasar nan duk inda suka sauka Allah na yaye bala'i wani mugu a cikin su mugun wawa nake nufi sai ce ka ji ba sharif ibrahim sale yana mai dugura ake boko haram sai baro garin yayi ya sa a ɗauke mana ya manta manzan Allah yana madina a hazabu suka tattaru kafiran makka da na sauran sassa suka tattaru suka zo za su murkushe madina gaba daya annabi sai rami ya ce a zagaye a shiga kara fito ko ba yi ba to me ke faruwa irin wannan tunani bai kai ba dan Allah da law sakata man la ya'lamu lastarahatil umma wanda bai sani ba da yayi shiru al'umma da sun zauna lafiya to da haka wannan shine wilayar da ake kaiwa in an bi hanyar ga hanyar kawai to da ya ake samunta duka ina sharhi bi za yunalur ribhu bit tahqiqi duk wanda ya kai wannan ai ya gama cin ribar rayuwa akwai abin da rage bai samu ba to sai ka bi nawafil khairi ka zo wurin menene nawafil khairi sune irin waɗannan wurin da na tarika shine ma'anar lawa lazimu lazima zit tariqi biza yunalur ribhu bit tahqiqi da lizamtar wannan ake samun rabauta ake samun ribar duniya da lahira sa'adatu darain tana cikin nan sai ce falastafi akhdhi tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tasluhu to yadda nake zaton ma zan kai baiti biyu da rabin ma ba zai yi ba kenan to wannan baitin ma da akwai bayanin da ya kamata mu yi dan a fahimci sakon dariqa da faiza wannan baitin falastafi akhdhi tariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tasluhu ya gama isar da sako gaba ɗaya ga dukkan mutumin da yake tunanin shi dan ɗan ɗariƙa ne ɗan faira kawai ya ci bulis duk abin da ma ya a banza ga abin da shi ya ce ai falasta tarbahu ya kai ɗan ɗariƙa ba fa zai zama ka ribaci abin da ake samu a ɗariƙa ba fi aka zai ɗariƙi kawai dan ka zo ka amshi ɗariƙa ka tafi illa idza kunta dawaman tasluhu sai in ka zama mutumin kirki sai ka zama nagari innal ladzina amanu wa amilus salihat amanu shine da'iran dariqa daman al-islamu shari'a al-imanu dariqa al-ihsanu haqiqa haqiqa ta gaske ba haqiqa irin ta wadancan mutanen ba dan ita shaf da razaki yana cewa su ba yan haqiqa yake ce musu yan badini batattu ake nufi su batattu sunan su ba yan haqiqa ba haqiqa abu ne mai kyau to tun da ɗariƙa kayan allazina amanu ne a da'irar imani ne to shi sa ƙur'ani koyaushe yake cewa wa amilu salihati saboda wani hadisi yana cewa al'imanu uryanu wa libasu taqwa shi imani tsirara yake tufar da za a sa wa imani a sitirce shi shine ayyukan musulunci jin tsoron Allah abu kaza ka yi abu kaza ka bari shi imani ka lura da kyau duk mutumin da ya fito cikin jama'a har suka iya mu'amala da shi zahiri da baɗi gaske da ba gaske bane suka haɗu in ya rena wanda ba gasken ba ya ce haƙiƙa shi zai taho to ba zai mu'amala da kowa ba kuma mutane ba za su ƙidaya shi a cikin mutane me nake nufi riga wando hula da sutura gaba ɗaya ita ce mutum mutum dai shi ne mutum to amma shi mutum ɗin ainihin haƙiƙar mutum in yace zai ci gaba da rayuwa a yadda yake yana na mutum ko ba mutum ba amma ba zai mu'amalantu ba yanzu nan a cikinmu da wani bari yi misali da waje dai har yanzu wani sarki a fada misali yana da babbar fada sai yayi niyya kawai ran nan zai fito a yadda yake baya buƙatar gudunmo kowane irin tsumma yana so ya gane shi ake girmamawa ko tsumman yan rigunan nan to sai ce to bari in gwada yan fada ta idan ya fito ba kowane tsimma a jikin shi a yadda yake dan Allah shi din ne ko ba shi bane amma wallahi ranar zaman fada ba zai yi ba ya fito a hakikar shi ya fito a allazina amanu kenan ba wa amilus salihati amma in kana so ka gane rigar nan ba ita ce sarautar ba da Allah ka samu irin abin da ake sassakawa na tallar kaya ka sanya musu riguna irin na sarki kai rawani ka kawo shi ka aje a fada kaga in wani abu zai faru har yanzu ba abin da zai faru saboda rigar ba ita bace ga rigar amma na cikin ba shi bane to kuma in na cikin ya gane ba rigar akewa ba shi akewa to ya fito ba rigar ya gani to haka dole ne imani mahallin shi zuciya shari'a mahallinta gabbai tun da kan harshe da ayyuka na gabbai to sai sun haɗu ake samun musulmi idan aka yadda wani abu aka ce ai abin da ke cikin zuciya kawai shi ai Allah yake dibi don haka Allah ya san ni dai na yi imani Allah ya san na yadda da shi to ba ya aikin kwarai ba ba gaskiya ba ne wannan to don haka duk mutum da zai zo ce ya anshi ɗariƙa shi kenan sai zo ya yi kwanci ai shi kawai ɗan ɗariƙa ne igiyar shi tana nan sadar da shehu tijjani ai shi ɗan faira ne yana son shehu ibrahim har wahayin shaidan sai ka jana wa man yuhibbu ni wa man yarani fi jannatil khuldi ai duk wanda ya so shehu ma dan aljanna ne wallahi ƙarya yake bai gane bane to shi yasa shehu ce illa iza kunta dawaman tasluhu ba kawai da ka an shi dariƙa shikenan duk abin da aka faɗi na riba cikin dariƙa ka samu ba a'a sai ka zama na ƙwarai to ya za ka zama na ƙwarai mukammilan shuruɗahul muqarrara sai ka zama duk sharuɗan dariƙa ka cika su dariƙa mutu tijaniya tana da sharuɗa kuma musan sharaɗi wajibi ne cikin cikar aiki don iza zala shartu zalal mashru duk abin da aka yadda sharɗin shi to an yadda shi idan ka zo masallacin nan za a baka kyautar ruhul adabi kaga ba da ruhul adabi yana allake da zuwanka masallacin zawiyar nan in baka zo ba ma'anar shi me ake nufi ba za a baka ba to shine sharadi shine ma yalzamu min adamihi al-adama wala yalzamu min wujudihi al-wujuda wala adama lizati ko wala wujuda lizati shine sharadi dan haka yanzu abin da yasa na tsaya a daidai nan dole karatun mu na gaba akan shi zamu tashi dalili an ce sai sai ka cika sharuɗan ɗariƙar sannan za ka ribata da ɗariƙar to su wane ne masharuɗin tukunna mutum zai iya cika abin da bai sani ba da yawan mu fa'in ɗariƙa ne amma wallahi ka san tashin hankalin da za a samu wani sai zo tsaya bakin ƙofar zawiyar na yanzu kafin mu fita sai ce to salamu alaikum jama'a alaikum salam ku di ɗan tijjaniya ne eh sai ɗaga bindiga shi sai riƙe sai ce duk wanda yake so ya fita sai ya karanta mun sharuɗan ɗariƙar tijjaniyar da yake yi sannan ya fita kun san da yawan a masallacin nan zamu kwana walla da yawa nan zamu kwana eh kawai sai kowa diba qur'ani ya kama takarar shi kawai to ashe ya zamu cika abin da bamu sani ba dan haka sai nake so mu takaita annan sai mun dauko sharuɗan ɗariƙar tijjaniyar duka mun karanta su duka sai mu bitar kawunan mu abinda muka ga muna yaddawa daga cikin sharuɗan ɗariƙa sai mu dawo mu cika ya fi mu zo kawai mu wuce mu ce ai ba za ka zama ka ci ribar ɗariƙa ba sai ka cika sharuɗa sai mu wuce to su waye sharuɗan ya kamata mu san su to da ina ga idan Allah ya kai mu rana ce in Allah ya sa za mu yi karatu in Allah ya bada iko akwai annahajul hamid na maulana sharif ya kawo sharuɗan ɗariƙar tijjaniya a ciki wannan abin sharuɗan da ya kawo ce Alhaji Hamid da su zamu dogara dan haka zai zama rana ya ce cikin ruhul adabi ne karkashin sharhin baitin amma Alhaji Hamid zamu shi zamu dauko wannan sharuɗan mu karance su duka mu yi bayanin su kaga shikenan yanzu mun san sharuɗa ɗaya to sai mu ce to sai wanda ya cika wanda yake samun riba kaga karatu ya tashi to insha Allah abinda zai faru kenan sati mai zuwa Allah tabaraka wata'ala ya datar da mu ba sani wa tambaya ko ɗaya ko biyu lokaci ya ɗan ja sosai ku yi haƙuri mutane suna da uzurori ni da ke ba wani uzuri gare ni ba shi yasa ni yan na zauna sai in yi ta surutu ba ruwa na eh ai abuwa na'am wanda yake hmm?
wanda ya yake karanta wa dukiya Mhm.
ya kasance ne lazumin safe ba Mhm.
yana yin kuma da ya wani wurin na riba Mm.
an kai tsarafin kwana uku hmm.
domin yau yauwa mutumin da ɗan ɗariƙa ne ko a takaice fa- ta- tambayar ta ɗan ɗariƙa ne amma ba lazumi ba wazifa kwana uku ya rama
kuma bai rama a to a ai tun da har aka ce bai yi ba har aka yi tambaya ai mun san bai rama ba shi yasa na ce ya rama Eh, ai da ya rama ya tambaya shi yasa na ce ya rama matsalar sai in cewa kai ya ce ba zai rama ba yanzu kawai ya rama abinda ya sa kila na san wasu za su ce to a ce a masa tajdidi mana karka yarda da yawan yankewa sai dai a rika maka tajdidi ka rika ramawa amma daina bari har ya wuce din wanda ya wuce ya rama shi aka fi so ya rama kuma yanda zai rama idan ya zauna zai niyan yayi lazumin safe yayi na yamma yayi wazifa yayi na rana ɗaya kenan sai ya sake lazumin safe lazumin yamma wazifa yayi na rana na biyu lazumin safe lazumin yamma wazifa yayi na uku har ya ida idan ya ɗauki wani adadi da bai san kwana nawa bane to zai yi ta yi har ya samu nutsuwa cewa dai yanzu ya san dai abin da ke kan shin nan ya rama ko da yake akwai malaman da suke ta zai iya zuwa a yi masa tajdidi shikenan an sabunta masa to shikenan zai da fresh kawai zai fara daga to amma abin da yasa nake ganin shi illan taj- a ce a tafi a tajdidin malamai sun tafi akan cewa idan mutum ya kai ya bar dariƙa yayi wani abu ya zo aka mai tajdidi ya sake ya zo a na biyu aka mai tajdidi to an ce in ya zo a na uku bai kamata ma a masa ba kawai a kyale shi to kaga idan mutum ya gane cewa in ya bari zai je kawai a mai tajdidi to tahawun ya samu zai fara wasa da da lamarin dan haka kawai dai a rama shi aka fi so kuma amma daina bari su rika taruwa din amma ko na yaushe suka taru a rama din in ya so kawai in ma za ka yi tajdidin kai tajdidi ne tabarruki amma dai a rama shi yafi insha Allah amin amin amin amin. alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Allah ya sa na sani na'am na'am na'am mm mm mm Mm. mm da gaske shi shi wallahi ya kyau. ya duka ya dauki wayar shi eh ya tura da eh kai wallahi ya buge ni kai limamin ne yana da kan gado saboda kila masu bin mu ta social media su ji me- me me yace wa zan maimaita tambayar yace limami ne an zo an gama sallah a masallaci haka sai za wasu suka zo daga baya sai ya tada sallah daga can sahun baya baya haka sai wasu suka zo za su bi shi to ya aje waya a gaban shi sai zai yi gaba in ya sa kafa ya tura wayar shi saboda kar ya wuce gaba a samu matsala ya hukuncin sallar shi wallahi sallar shi ta yi kuma sai ka tuna min wata kissa irin haka ban sani ba ko an yi ko hikaya ce an ce a wani masallaci wani ya zo da kishi limamin ba irin wanda kai tambaya akan shi wani shi bai da wayo sosai ya zo masallaci zai yi sallah shi daya da wayar shi a gaban shi sai wasu gayu suka gitta sai suka ga wani abu kamar haka sai suka shirya yadda za su wa liman dubara sai ɗaya ya fara shigowa sai ya tsaya dama shi ya bi shi a matsayin wanda zai yi sallah ko kawai sai wani ya shigo ɗayan na biyun sai ya shigo yana shigowa sai suka tura liman gaba to shi bai irin yadda limamin ka yi ba bai tura wayar da kafa ba sai ya bar musu ai sujjada ɗaya suka samu da shi liman bai gane shi kaɗai ke sallah ba sai da ida ana sujjada suka damƙe wayar suka yi waje yana assalamu alaikum sai ya ji shiru ina ma mu na bayan shi to ba ma ma mu din ba da su kaɗai ma suka tafi ba matsala da wayar shi so don haka ya kyauta wallahi ko ni aka haka ta faru aka rauka Allah ko kai abin ya faru kawai ka tura wayarka da kafa kai gaba kar ka barta eh amin albarka manzo Allah alhamdulillah الحمد لله صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول الخاتم لما سبق ناصر الحج الحق على هدي الله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر من الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله نعم fasarar diwani da tsaye garra na gobe?